sorry na'am tazakkartu wahab al-uluf muhammadan shehu yace na tuna da ambaton wato mai ba da baiwa ga dubbai shine annabi muhammadu wahabul uluf ya ba wa dubbai kuma ya ba su dubbai shine annabi muhammadu ya dauki fassara biyu wahabul ulufi mai ba wa dubbai ko kuma mai kuma ba wa dubbai kuma dubbai an gane shi dubbai yake bayarwa kuma ya ba wa dubbai dubbai bai gaji ba sai annabi muhammad na'am wa mukhzi zawil kufrani me kuma wato ainihin kunyatar da ma'abota kafirci bil ba'si da tsanani wal mihan da kuma wato musiba da ainihin wajen yaƙi tazakkartu abhan nasi
karfin jiki Allah ya ƙara lafiya. Shehu ya ce, Na tuna mafi kwarjinin nan na mutane.
Ɗaha Muhammadan.
Ɗaha Muhammadu.
Jamilan.
Mai girma ne.
Dalilan.
Kyakkyawa ne.
La yu'abu.
Babu wato ainihin ana zarginsa ko bala ba la yu'abu ba a iya aibata shi babu aibu tare da shi.
wala yuzan ba kuma a yi masa wato tuhuma da wani laifi shi ma'asumi ne sannan babu aibu babu wai babu tare da manza Allah la yu'abu wa la yuzan shi ne tuhuma ta laifi babu ko ba daidai ba sannan ba a iya kuma aibata shi dan ba shi da aibu alaihi salatu wassalam na'am ka'anni bihi fi halatil basti she ba su dan kai ka ce ni wato ainihin halin nan na yalwa tare da manzala
ayadin laha haral jami'u wato wato ainihin nemomi ne suke tare da ni daga manzala saboda basadin da na samu daga gare shi haral janko gigitar da dukkanin kowa da kowa saboda abin da na samu harar jami'u ka ci ka duba mu haral jami'u wa kad qaran kowa da kowa ya gigishe ya dimaushe
ka anni bihi wa war rasulu kai ka ce ni tare da shi shi manzo shi ne kuma wato manzo li khaliqi ga mahalici na Allah ubinul huda me shi bayyanar da shirya sublal ma'ali tafarki kuma na ɗaukaka liman fadan ga wannan da ya faɗo yau iya hankaltu annabi mai bayyanar da tafarkin shari'a ne da tafarkin ɗaukaka
ka anni bi kai ka nafsi ce ni da kaina wa zaba'u takafarat alayya wannan ishe zaba'u wato kama a ce wauta ta yawaita a kaina urajil fadla amma duk da haka dai ina ƙaunar samun farala la ahtashi gaban babu ina jin tsoron kamun ga shi ne biya ko kama ni da laifi na irin kamun ga ka kayi kaza ka tabbatar kayi kaza to ka- kazan ka an kwace kamar yadda ake yi a lahira a yi falasi a kwace haƙƙi a yi wannan a karba to ba na tsoron wannan domin annabi ya tsaya mu shi na kai surata ta gabun ba kabun ga
Oraje gina daraini Shehu ya ce, Ina ƙaunar samun wadata ta gida biyu duniya da lahira.
wal ilma Ina ƙaunar samun ilimi ladunni.
wal huda Ina ƙaunar samun shirya.
mubaraka naslin Kuma in zamanto abin bawa albarka ‘ya'ya.
ula daharin ala sunan Tsawon nan na zamani wato ɗula dahrin tsawon zamani su tabbata a bisa tafarkuna na manzala.
alaika salatullahi ‘ya'yan shiryayyu iya tsawon zamani abin duk da ya fito daga cikina na zuriya ya zama shiryayyu kuma su yi tafiya akan sunnoni sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. babu ba ba kaucewa hanyar addini na'am alaika salatullahi salatin Allah ita bata gare ka kuma salamuhu sannan gaisuwarsa falam attakhiz tursan siwaka ni ban riki wani wato ainihin majaujawa ba wannan ka wala mijan wala garkuwa abinda za a jefa tare mai jano tursu kuma abinda zan jefa duk ban rika ba Mm.
ban da shi sai kai mai jefowa ya jefo ni ba zan jefa komai ba annabi ne abin jefawa ta annabi ne mai kange ne lam atari tursa siwaka na'am alaika salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka kuma salamuhu sannan gaisuwarsa falawlaka la abki aludduri ni ba dan kai ba da ban yi kuka ba a bisa gidaddaji waddiman da kuma wato ainihin magabatan shi ne jinnai da suka shuɗe Eh, na kuka ba wani ba wani sannan ga gidajen na kun ba don kai ba ya rasulallah ba- ba ba gidan da zan wa wannan to amma idan na zo madina gashi kamar zanganka gidajen sabon gasu manya duk sun tafi Mm.
za ka za ka ji abin nan da abu ko ka shiga ko ko lungu ka shiga ka ga ba wani ba wani ba da ka kaga sai gidaje shi ne to to wannan kenan yake ba dan ba dan kai ba ya rasulullahi duk da bai yi wannan kukan ba eh in an je madina kenan na'am alaika salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka kuma sannan salamuhu gaisuwarsa wa alin da alaye wa sahbin da sahabbai aharzul fawza su ne suka tare rabauta wal minan da baye-baye na Allah daga hadararka radiyallahu anhu حرف الباء nan بصومي وحجي لم أثق فالوثائق في فضل كريم يوم تبلى الحقائق أسلم امتثالا أذكر الله تاليا وما ثم شيء أن تبصر ذائق تغمد بفضل عبد تتغمد بفضل عبد سوء مقصرا فتوقظه ضاقت عليه الضائق فكم ضاق سبل الأرض بالكرب والأسى ووافى وإذ وافى كذا المضايق فقد جئت بالدين الخنيف محددا ودافعت عنه والسيوف بوارق فآل الإدى من يعصيهم قد تقهكروا وبينت نهجا فاز منه العلائق وإني محب شاعر خادم لكم وشنه وداني دات منه المهارق تسمى رجال بالخديم وإنني أساجلهم لا أنسني وأسابق أسابقهم ما عشت فيك وإن أمود يساجلهم فرقي وفيك يسابق لحبك يدعوني دواء أديدة جمال وإحسان وطبع موافق شجاعة نفس ثم عزم وعفة وهلم وجود هار فيه الطوارق وعقل وضود ثم هضم وحكمة وصبر متى ساق البنيات خالق وآيات صدق بان دهرا بأنها من الله كل الأمر راق ورائق إذا أنت الذي قد جئت بالصدق صادقا فإنك مصدوق وإنك صادق عليك صلاة الله ثم سلامه فبرها مهيك عاشق في كوامق أتارك من أهوى وحقا محمدا نبي لكل الأنبياء وسابق أتاركه ذاك الشفيء وإنه لوى الحمد في كفيه وكل رامق أتارك منه تبدو الخوارق إذا التفت الحادي إلي فإنه يقضي ظلامي نوره والخلائق ويلهقني بالسابقين تكرما يباسطني في دمئهم ويعانق ويسمع مني ذكره ومديحه يفاخر بي في الأنبياء ويرافق أقول له صحبي وأهل مودتي فقال ابن صاب القديم تسابقه عليه صلاة الله ثم السلام وآل وصاب سأل وتسابه حرف الباء ɗarahun ba
بصومي shehu ya ce kaga da azumi na na ramadana وحجي da hajji na na farilla لم أصيب
ba na amincewa amince na hai a hadarar allah don azumi ko don sallah ko don hajji ban amince ba menene ka amince da shi ka hai فالوثائق بفضل كريم ce kaga amince amince ba ɗaya ba ma da nake da shi nake jinsa ya fara da kare ne Mm.
da farallan nan ne ta mai girma shi ne allah Mm.
يوم تبلى الحقائق ranar da ake tittimfake da bubbuɗe abubuwa na haƙa'iƙu shi ne rana alƙiyama zancen azumi ko zancen sallah ko zancen haji a farallan allah dai Allah kai hulɗa da mu a matsayinmu na bayanka na farala ka ba mu farala ka duniya da lahira ba don aikinmu ba
وصل امتثالا أذكر الله ya تاليا ce kaga ina sallah ne don sadar da umarnin Allah ya ce waƙi musalata نعم.
ko مم.
ina tsaye da sallah ne don sadar da umarnin Allah ina ambaton Allah kuma ina mai biyarwa da sallah وت- وما تم وما تم شيء babu wani abu shananka إن تبصر ya ذائق iku ya kai mai ɗanɗanon ma'arifa da fahimtar kalmomi na mutanen Allah in taba in kayi lura za ka gaba komai shananka sai Allah مم.
ba zancen ibada ba zancen azumi ba zancen ka sai faralarsa kawai Allah ka haɗa mu da ita آمين.
na تجمد بفضل عبد سوء مقصرا تجمد بفضل عبد سوء yau ba gamgame da farala ya ubangiji Allah ka gamgame bawa mai muni gangame shi da farala ta ka مقصرا wanda yake bai taƙaitawa wajen ibada فتنقذه samo shi ya Ba- ubangiji Allah ضاقت عليه الطرائق wato ga tafarkuna sun yi kunci a tare da shi
فكم ضاق سبل العبد da yawa tafarkin bawa yake zama mai yin kunci ya yi kunci بالكرب da bakin ciki والأسى da ɓacin rai ووافى wa wafa sai ya zo wajen ka ya rasulallah وإذ وافاك haka in ko ya zo maka زال المضائق sai kuncice kuncice nan gaba ɗaya zala sai ya kauce na zo maka ya rasulallah duk kunci da duk wahalhalu su kauce sun kuma kauce Allah kau da namu آمين فقد جئت بالدين الخنيف hakika ya rasulallahi kai ne ka zo da addini wannan yake na ɗodar addini hanifi shine addinin musulunci محددا kana mai tsa- tsoratarwa ga waɗanda suka kirko da addini ودافعت ودافعت عنه ka tunkuɗe sharroli anu daga barin addini hanifi والسيوف بوارق takuba kuma suna ta walwal sun daga suna kyalkyali ana jiran wanda ya matso ya lalata a sare kansa مم.
aikinka kenan ya rasulallah tare da sadaukan bayan allah sahabbanka ka tunkuɗe wa addinin nan duk sharri ka kafa shi ya kafu Eh, bayan allah kuma da suka samu arziki sun bi sun shiga Ke- wanda suka tsaya a baya suna lalata to ta kubba na nan tana walwal
فعال العدا sai makiya suka koma من يأسهم daga ɗebe ƙaunarsu daga samun abin nema na lalata addinin Allah.
قد تقهقروا Hakika sun yi baya-baya sun koma.
وبينت لهجا Kai ko ya Rasulallahi sai ka bayyana tafarki.
فاز منه الخلائق Mala'iku wannan halittu baki ɗaya suka rabauta da sababin wannan tafarki shine na addinin musulunci.
وإني Hakika ni in yas محب masoyi ne.
lakum gare ku sha'irun lakum mawaƙi ne kuma naku khadimun lakum lakum kuma khadimi ne naku wa sharhu widadi sharhin soyayya ta da bayaninta a fassara ta zaqa minhu al-mahariqu Ulmamariku takardu gaba ɗaya sun yi kunci a rubuta ba za su ɗauka ba abin da yake nan na san ku ya rasulallah almaba takardu duk sun yi kunci da ɗaukan wannan na'am
sasan ma rijalun bil khadimi mazajen Allah ma suna ambato na da khadimu na mazan Allah wa innani hakika ni usajiluhum na rigaye su na yi fintin kau La- hidimar maza Allah la ansani babu ina wato tokatar da ni wa usabiqu babu wato babu wani wanda zai iya dakatar da ni ni ko ina bai riga yin su gaba ɗaya zuwa hadara da hidima ta manza Allah
usabiquhum ma ishtu fika mutakar dai na rayu ina rigengentan maza na yi gaba in dai ina nan ba wani wanda zai sha gaba wannan ma tawaro na shewa koma ba ka nan ba hadin ja ka haɗe Eh, amma saboda al'adar mutuntaka sai ya ce in dai ina nan ma ishtu ina raye a cikin ka ko na riga kowa a zamanin nan.
wa in amut in ko na tafi Mm, yusajiluhum far'i reshe na da yara na su ne za su yi rigaye ga kowane mutum kowaye a cikin mazala yes domin wa fika yusabiqu cikinka ne ake yin musabaka Mm.
Eh, a cikin samun ka da cikin hidimar ka nan ne gurin musabaka Tsara annabi da rahama.
lihubbika yad'uni dawa'in adidatun masu kira da yawa suna kirayenka wato saboda soy- zuwa soyayyarka da wa'in adidatun masu kira da yawa suna kira suna kira wani lukubbika zuwa sanka nan na ji kira na amsa na zan tafi soyayyarka ne A- abin da yake kira na zuwa can ma na ji kira nan ma kowane kiran da yake min wannan abin da yake kira na tura ne yake zuwa sanka za ka ji su menene da su menene suke kira na jamalun kyawu naka ya Wa- kiraye ni wa ihsanun kyautayinka da kirkenka da baiwarka shi ma ya kira ni zuwa sanka ne dai Mm.
haka in kyau ne kan annabi ya kira ba dole a tafi a so shi ba Ke- wajen kyauta da isani ya kira ba shi ke na duk suna duk masu kira ne na wa tab'un muwafiqu da ɗabi'a kuma mai dacewa ɗabi'a ta annabi ta dace da kowa kowa ya gamsu Allah ma ya gamsu Gaske.
Eh, to shi ne ɗabi'ar nan taka ita ma ɗabi'o'inka ya kiraye ni duka dai zuwa soyayya ka ne shaja'atu nafsin ba su da adadi sai dai ka yi ka gaji ayoyi kuma na gaskiya
bana zahran da ya bayyana a fili bi annaha min Allah kull al-amri cewa waɗannan ayoyin da mulmozin ta tabbata ne ga manzon Allah kuma daga Allah ne raka da kowane lamari daga Ubangiji ya yi ƙa'e wara'iqu ya ƙayatan na manzon Allah idan tallazi qad ji'ta bis-sidqi domin kai ne da ya rasulallah ya haƙiƙa ka zo da gaskiya sadiqan halin kasancewarka kana mai gaskiya fa innaka masduqun kai kuma abin gazgatawa ne Wa innaka sadiqun.
kai kuma mai gaskiya ne sallallahu kai ne ma gaskiya sallallahu alaihi wa sallama
alayka salatu Allah salatin Allah ita bata gare ka thumma salamuhu nan gaisuwarsa fa barhamu ce kaga Ibrahimu Barham hibbun ashiqun fika masoyi ne ashiqun mai shauƙi ne wamiƙun mai tsananin sh- tsananin tsananin soyayya shine wamiƙu wamiƙu gaba yake da wa- da shauƙu ashiqu shi kuma ashiqu gaba yake da muhibbu amma da shauƙun nawa da muhabban nawa da taumikin nawa fika cikin ka ne ya rasulallahi
أتعرف من أهواه حقا محمدا kai ko ka san wanda nake sansa da gaske wanda ko shi wanda ko nake san shi ne Muhammadu shi sai na saba saboda azafi da aka yi na fa'ili ko mafa'uli ne a tarifu man a hawa haƙa ka ko san wanda nake so sosai da gaske a hawa Muhammadan ina san Muhammadin ne mu ma muna san Muhammadu Sallallahu.
Allah ya kara mana san
نبي لكل الأنبياء shi annabi ne ga dukkanin annabawa وهو سابق kuma shi mai rigayen dukkanin annabawa ne izuwa annabta wajen Allah أتعرفه ذاك الشفيع shin ka kosan shi wancanan ka shine mai ceto وإنه hakika shi لوى الحمد في كفيه tutan nan ta wato godiya da yabo alkiyama ta tabbata a cikin tafukansa
والكل رامق Maliku, kowa da kowa alkiyama yana mai makadi ba ta ta ina annabi zai fito ta ina za mu bi a sa ido a duba ba abin da za a gani a tsira sai an ga manzon Allah Yawwa, a lahira ba ganin annabi shi ne kat an gama amma ba Allah ana ganin sa gashi nan available Eh, amma ba ganin Allah ne tsira ba shi Allah gani biyu ake masa kowa da kowa zai gan shi na farko ru'yatul jalali to bantun ba zai samu ganin ru'yatul jamali ba sai ya ga wato nabiyu na mahmud an taɓa inda ka ga manzon Allah to shi kenan an gama ana nan ana nan an tafi gidan rahama sannan sai kuma kuma ganin Allah gani na biyu shine ru'yatul jamali jamal sai babu fargaba ba firgici ba tsoro ba rana babu kaza ba kaza duk bala'o'in an kauce an shiga cikin daɗi kuma amma ganin annabi ne ana ganin sa duk mumini da ya samu ya ga annabi duk abin da ya ga duk wanda ya shigo da annabi an gama Hmm, ganin annabi ne tsira صلى الله عليه وسلم shine aljanna shine ceton shine hayewa shine haye siraɗin ganin annabi shi sa muke gode wa Allah mu mun yadda ana ganin sa a nan duniya mu muna ganin sa ma الحمد لله Eh, saboda baiwa ce ta Allah wannan iya da shi yake ko tunda manzo Allah ya ce wanda ya ganna a bacci ni ya gani kuma wanda ya ganna a bacci ni alkawari daga Allah zai ganna a farke isa ake so mutum ya yawaita salati idan an ce an yi kaza ana ganin annabi kai ko so ɗaya ka samu a bacci kaga annabi ka haye an alkawari ba za ka fita daga duniya ba matukar kana kan wannan addinin kana kuma tafiya ta tauhidi da kaɗai ta manzon Allah baka bauɗe ba baka zagi kowa na bayan Allah masu hadara ba za ka ga annabi ba ka mutuwa sai ka ga annabi kuru-kuru ido da ido ake ganinsa wanda ya ce ba a ganinsa ku kyale shi ya je ba ya gani tun da shehu ibrahim ya gama mana komai ya gaya mana kan mai musu da duk wanda ya ce ba a ganin annabi saboda masu cewa kasar shehu tijjani shi ya gama zo ne shi da shi ido da ido ya bashi ɗariƙa ba saƙo ba ba mm-mm. ba ta ruwaya irin ta sauran ɗariƙun waliye ba ta ruwaya aka samu kowace ɗariƙa daga ɗariƙun waliye da zuwa kan manzon Allah ne idan ka ɗauko ɗariƙa daga ɗariƙun magabata Allah ya ƙara musu yarda kowaccen ta ta sadu da annabi za ka ga wani ne ya karɓa daga wani wani ya karɓa daga wani har zuwa kan annabi amma mu ta mu ɗariƙa ba ta riwaya aka same ta ba ta diraya ne Mm, kamar wannan an same ta ta baƙa'i na ɗariƙun waliye mu kuma namu an same shi an samu ɗariƙan mu ta fana'i saboda ka shehinmu da shi da manzo Allah ya karba to daga cikin hasada da ake yi wa shehu tijani ko sai su yanke su ce su ba su yadda ana ganin annabi ba ma ya za a yi a ce ya yi wafati ya tafi lahira da yake ba san annabin ba shekara dubu da ɗaruruwa sannan kuma a zo a ce wani ya ce ya gan shi to ya gan shi kai baka gan shi ba kuma ba za ka gan shi ba to shehu ta shehu ibrahim in muka duba a ijazar mu ta sassalar ɗariƙa ta shehu ibrahim ai ya faɗa cewa bayan shehu ya kawo sarsala duka a rubuce cewa amma shehun mu ya karɓa daga wato ainihin wato man kakansa sai jodi ya karɓi ɗariƙan nan daga gare shi ya kasa sallama nama wannan farala ce ta Allah sai shehu ya ce faƙad alimna حقا وصدقا أنه من أنكر رؤيته صلى الله عليه وسلم أنه ليس من أهلها wanda duka jiya ce ba a ganin annabi to shi ba ahalin ya ga annabi ba ne ba yin sama ne haka Allah ya tsara masa ba shi wanda ya ke da ana ganin annabi to ba zai ga annabi ba ba a musu da shi irin waɗannan ko mafarki da annabi ba su yawwa ma ga yadda za a haye kuma lahira mar'ani fil manami fa sai rani fil ya kazace mar'ani kuma ka sani fil manami ru'yatul ya kazace idan aka yi to shikenan kamar mutum ne kullum muna misali aka ce nan ɗakin likita yana ciki yana ganin mutane ana kan benci wannan ya shiga ya fito da magunguna wani aima allura wannan ya shiga ya fito ya samu lafiya sai wani ya zo aka ce ya shiga ya ce me zai shiga ya bayan ba likita ce aka yi ya ce shi ba bai yadda da likita ba zai bulayi ne wannan yadda da likita a ciki ba sai ya zauna ba don zai shiga mu mun yadda duk inda muke yan dariƙa wanda ya ga annabi da wanda bai ga annabi ba wanda ya ga annabi ya shiga wanda bai ga annabi ba da Allah ku bulayi kowa zai gani ba ma mutuwa sai mun ga annabi wannan farala ce muna goda Allah in wani ya karyata kyale shi bai san annabin ba ne Allah ma ta yi wa alamu wanda fi ku rasulallah yana nan tare da mu ina nan ina jin mu yana ganin mu Allah ya kara annabi da
نعم أتعرف طه من ينوب بحكمه shin yalla ka koyi sanin ɗaha wannan da ake fakewa da gezarsa alkiyama abu bashar al'ali wanda uban mutane maɗaukaki ya luzu yake fakewa bi hikiwi da gezarsa alkiyama shine adamu maɗaukaki wa barhamu lahiqu barhama ma yana mai fakewa da liƙewa ga gezarsa alkiyama kaga tauriya ta bayyana ko barhama din nan yana nufin adamu annabi ibrahim halilur rahmani ko ai barhama ne ibrahim barhama ne barhama ibrahim ne to ka san ba shi annabi ibrahim kadai ba ne ya liƙe haddani barhama ko ko barhama na'am wa nuhun nuhu ma yana fakewa da gezar annabi rana alƙiyama wa musa annabi musa ma yana nan a fake a liƙe da gezar manzo Allah summa isa annabi isa dan maryamu ma duka suna nan liƙe da gezar annabi to kai ka je mana wayannan annabi ma ba yana cewa da da mu da isa fa yana da rai ba abin da zai ma daidai sai ya bi ni da musa na da rai lau kana musa hayyan ma wasi ko illa tibai to wannan baki ɗayan bayan Allah da mala'iku manya manya da kowa da kowa rana alkiyama babu mai motsi kowa yana fake yana liƙe da annabi ana sauraron mizari
وكلهم يرى أن هذا بالشفاعة لائق duka nunsu suna ganin cewa shi annabinmu Muhammadu la'ikun mai dacewa ne bi shafa'ati da ceto don haka kowa yake tafiya kowa sai murzan Allah tun daga annabi Adamu an nemi ceto annabi Nuhu an nemi ya ce ba zai iya bawa da shi kowa ya faɗi uzurinsa annabi adamu ya ce ni da na je na ci ɗan itace kan magana nan ta motsa annabi nuhu ya ce ni ne addu'a fa kai dufa ni da aka halakar da duniya ma yanzu ni tinkara Allah Allah ya ta da wannan fa saboda sanin su da Allah Allah ne fa yayin amma gani suke su ne sababi annabi ibrahim kai ne uban annabawa kai ne halilun rahman muna neman aje a mana cewa ni da na karkarya gumaka na rataya wa babban na ce a tambaye shi wannan aka ta na yi karya fa kaji fa aikin allah ne ko ba ca'i ba ma ƙamshin wani abin da ba haka ba so yake tabbatar musu da cewa wannan bautar da kuke ba fa'ida waɗanda kuke bauta ma ba san abin da suke ba ma ku kera abu ku bauta ma ce wasu alkabira kano yadda kona ko da ya sare guma kan allolin duka sai ya bar gandame mun sai rataya ma gatarin da aka kamo shi aka zo da shi man fala bi ayatina hadha ya ibrahim waye allolin mu haka annabi ran ce ku tambayi babban ba gashi ba ne babban Allah allolin ku ba sa magana ne ku tambaye shi mu dan kasan ba sa magana hansha Allah bebe sai suka sake shi dole ya tafi to wannan ce ta dame shi ke tunanin kar a je lahira a ce don me isa ya yi haka aikin Allah fa kenan abinda izoyin kenan amma saboda tsantsani da sanin Allah kowa sai da aka bi su ɗaya bayan ɗaya ulul azamin haka zo annabi isa aka ce to an zo wajenka kuma duk wanda aka je gunsa zai ce kuma tafi wajen wani haddashi ake tafiya annabi adamu da kansa ya ce a tafi wajen nuhu daga nuhu aka tafi wajen ibrahim daga ibrahim aka tafi wajen musa haka daga musa kuma sai ce a wannan magana a tafi wajen ruhullahi a je gurin isa ana zuwa gurin isa cewa ni ni da suka ce mun Allah uwata ma Allah yanzu na je neman ceto aka ta da wannan zancen ya zan yi wane ne ku tashi mu tafi wajen Mahmudul Baraya sunan sarannan kenan Mahmudul Baraya suka aka yi tawaga gaba ɗaya aka ce ko da aka zo mu muna gom to ba mu ne ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan wani irin gado a karkashin al'arshi gadon da duk duniya da lahira ba irinsa yana yayi wata irin kishin gida ta mulki ta isa wacce ba a taba ganin wani basara ke irin wannan kishin gida ba sharu ko gwada mana yi kishin gida ta isa ta ba komai yau kowa kuma yana rude to a nan ne aka yi gaisuwa aka ce ceto ake nema to ai an cike ya ce ni ne da ita ana laha ana laha aka gama kuma a gani to haka aka yi shi sashe yake cewa kullu nabiyun qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akrimni ya je zaton Allah ya yi wata irin gaisuwa da wani kirari da ba taɓa yi wa Allah irinsa ba sai Allah ya ce tashi yau ba ranar sujada ba ce ba ranar kirari ba ce me kake so a baka salto da washfa'atu shaffa ke roƙi mu baka ranar salto da kenan roƙi mu baka ne mu ce to almaye ne ma aka bashi ceto kuma aka to a nan ne Allah ya bashi tuta wacce take tabbatar da ceto ana cewa liwa'u tuta dinnan laima ce inda ka ga muzilla ta mu laima nan da zaka bude ko a rana ko ruwa to shi a saman wannan karfan na sama wata tuta ce mai karfi mai girma an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah asa an yaba saka rabuka makaman mahmuda anan in ya bude ta annabi duk halittar Allah da annabi ya yi musu tikdin ceto kowa yana ciki banda wanda bai yadda da ceton ba banda mai rashin ladabi ga annabi annabi muna tare muna ji muna kallon juna wani mu ba zai ga annabi ba tutar ma wani ba zai ganta ba har mu shige shi ne wannan ranar ranar da kowa da kowa zai yabe shi ranar da babu sakin baki Eh, wanda kuma ya sakin bakin ya yi rashin ladabin ba a mance ba sai an hukunta mutum asa an yaba saka rabuka makaman mahamuda wannan ranar ce kowa da kowa ba ba abin duba sai manzon Allah kowa kowa ba karkalace akwai wani kallo ta ina ma'aiki zai yi ta jalli ya bayyana kawai Allah ka nuna mana Allah ka sa mu cikin cetonsa don albarkacinsa sallam na'am fa yashfa'u mahmud maqami abin yaban mukami a wannan rana sai ya zama yana mai yin ceto mushaffa'an abin baiwa ceto wa mu'tan abin baiwa baiwa su'alan ana ana bashi kuma wato su'alan tambaya na sa ko me ya roƙa ran nan an bashi
wa huwa bil haqqi wasiqu shi kuma mai amincewa ne da ubangiji Allah duka komai da komai Allah ya bashi komai ya roƙa an gama in gwace kawai wannan rana ce Allah ya ce zai taba manzon Allah baiwa sai ya ce ya isa Allah wala saufa yu'dika rabbuka fatarda da sannu ubangijinka Allah zai baka zai baka zai baka zai baka fatarda din nan sai ka yarda sai ka ce ya isa alkiyama komai da komai shi sa duk wanda ya kauce hanyar annabi ya gama shiga matsala Ke- wallahi tallahi Eh, mu rike annabi yan uwa mu so manzon Allah da gaske mu mun gode Allah ka kara mana Mu so annabi da ko hauka hauka haji haka take cewa na zibi ku yi sau annabi hauka hauka A hauka ce cikin annabi wanda zai taba daraja annabi ko zai nuna annabi ya saba ka kauce ba ruwanka da shi ma hanyar ku ɗaya ba mu dai annabi ne tsara annabi da rai na'am arani ma al illati kana gani na tare da illoli na armuqu nahawahu ni ma ina makadi ba zuwa manzon Allah a wannan rana qura ziltifatan ina minhu ina kaunar waige zuwa gare ni daga wajensa tabdul khawariqu da za ta bayyanar da abubuwan ban mamakai ni da shi muka haɗu ranar za ku ga ajaibu Mm.
Eh, za a ga abubuwa Eh.
idan safata al hadi ilayya idan mai shiryatar da bayi ya juyo zuwa gare ni fa innahu hakika shi yughdi zalami nuruhu nuruhu haskensa yana lullube dufaina duhu na yi kirin wannan dufan zai lullube shi sai in yi haske
wal haqa'iqu da kuma haƙa'iƙuna
ويلحقني ويلحقني بالسابقين تكرما kuma zai riskar da ni da magabata don girma barhama in ya taho a ƙarni kaza an shi a shigo da shi taho ya zauna cikin sai da na abubakar cikin suka abu bin zuhaya su abdullahi dan rawata kaga ko inda duk aka kai shi ibrahim wallahi can za a kai mu muna tare eh, inda duk allah zai kai shi muna tare eh, can za mu je Alhamdulillah.
Eh, da so nawa ake yi so nawa ake a zo a shige da tijan ko a duniya ma balle lahira Mhm. zai riskar da ni da magabata kuma kun ga shehu a irin yadda tafiyarsa take komai ba abin da yake sai da mu duk addu'a masoyan mu komai ko kun da Allah to mu da muke wannan za ka saurara kowa dai da akwai da abin da ya imani da shi mu da haka muka yi kuma akan haka za mu mutu akan haka za mu gamu da Allah wanda yake wannan mu ya je nasa shi ma ya tafi kowa da kashe shi akan abin da yake
يباسطني في جمعه zai yi mubasada da ni wato ya bani wato karsashi da nishadi da barkwanci cikin taron su ويعانق kuma yana mai runguma ta yana mai rurrike ni, ina mai rurrike shi waga gigi وغدا
tsara na daraja na'am ويسمع مني ذكره aka ji sun ce kaji kaji eh an ji ku ce kuwa a ai da wani kawai ke kai alakai malahira na ce bayan zuba amma da mu ce zuwa za a gani ai a ƙa'iko ne tabbas haka za a zo a gana sannan wani zai zo yana nadama yana kaga ashe ko lamarin nasu a zama ka je ka nemi shehin ka emergency shefai rukun bojo mai an wai jalo fi jahannama kawai ka zagi janibin annabi ka taba janibin annabi ka tsira ai allah ta kaci allah ta gaske ce janibin ma'aikin allah ba wanda ya shafi jinin annabi ba ko magadan annabi cikin aiki a wanda ma yake da shauƙin annabi ka taɓa shi wallahi ba za ka haye a lahira ba kuma a duniyan ma ba za ka haye ba domin iya rayuwarka inda ka taɓa janibin nan sai dai kar in za a raya ka shekara dubu cikin fargaba kake don ka san kana cikin haɗari ai ƙarshen aibu a duniya yin rashin ladabi ga annabi idan aka bar mutum da wannan abin da ya yi ma ya isa babu a kyale wannan ya isa bala'i sai da dan Allah ba wai mutum ba ko fulace a ce ta yi rashin ladabi ga annabi kaddara wani dutse ne a ce ya rashin wannan bai ishe shi bala'i ba me za a kuma yi Allah ka kiyaye mu saboda haka duk mai san daɗin lahira ya kuma nutsu a duniya wallahi ya rike annabi da gaske ba da wasa ba shi ma'aiki saboda tsananin tsaba faralarsa shine Allah ya yarda da mu ya kyale ta inda ka bullo ma'aiki da soyayya an karba da za a ce mu yi kungiyar 'yan wasa san annabi karba ku ne ko kuma inda annabi ne to Allah yana so Allah ya kara annabi wa yasma'u minni zikrahu wa madina arannan ko annabi Muhammadu zai ji daga wajena zikrahu ambatansa wa madihahu da kuma wato ainihin yabansa yufakhiru bi fil anbiya zai yi alfahari da ni cikin annabawa wa yurafiqu zai kuma wato murafaka ta tafiya da ni zai yi alfahari da ni a cikin annabawa anan ka gane mu masu yaban annabi duk za a ba mu dama mu yabi annabi mu da shi ba magana tayin ba ne bayanan na duniya a za mu ranta ma shakakkun mu ma na za a bude bisa ka yabi annabi zai ishe zai wa annabawa alfahari da ni babu annabin da yake da wani mutum kamar shehu ibrahim a cikin a al'ummarsa ba mai gausin mu sai shi sai annabi muhammad ka je ma ma mai duba tarihi ne kai ma ko ma mai za ka je ka duba ka gaya mun al'umma annabi nuhu ko wani malami da ya kai shehu ibrahim a annabi hudu fa ai babu shi ta ce yi zai yi alfahari ga annabawa da ni saboda ni na sane mawaƙinsa ne hadiminsa ne kuma ɗan al'ummarsa ne نعم عاجبي ومولدي وجبي معي وله الوصول aqulu lahu sahabi ina faɗa ka ji ko ina cewa da manzo Allah sahabbai na ya rasulullahi wa ahla mawaddati ahlin soyayya ta duka ga sunan muna tare fa qala dkhulu sahabal khadim eh manzon Allah dan muhimmantar da shehu sai ya ce ya ku abokan khadimina sahabbansa ku ba ku shigo ku to tare da shi tusabiqu ku zo ku shigo ku yi musabaka ku shige an gama
alaihi salatu llahi salatin domin wanda bai da wannan ba dole ya ta hasada ba saboda Allah ai ya kamata ba a dinga uzuri ka uzuri fafa ba kuma da fafa rayuwar kawai ake yi kila wa kala mashi a tun yanzu ake cikinta
alaihi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga maza Allah kuma salamuhu sannan gaisuwarsa wa alin da alaye wa da sahabin sahabbai sajalu wa tasabaqu ko da suka yi guje-gujen tsere wata sabaku kuma wato suka yi musabaka cikin wato wajen hadara ta manza Allah da hidima ga addinin Allah harful jim jin جزى الله رب الناس خيرا محمدا ويا ليت شعري ما أروم لأحمدا فأفضل خلق الله قرى محمد وأكرمهم نفسا وسهرا ومعجدا وأحسنهم خلقا وخلقا ومنطقا وأكرمهم قوما وأندى وأزودا وأظهر خلق الله جسما وملبسا وأطيبهم حيا وميتا وأفيدا نعم حرف الجيم harafin jamshehu ya ce جزى الله رب الناس خيرا محمدا ubangiji mutane allah ya yi sakayya ta alkhairi da annabinmu muhammadu
ويا ليت شعري ما أروم لأحمد ina ma dai sani na wato ina mai sa ina ma dai ina mai samun abin da nake nema ga ahmadu ka ko samu صلى الله عليه allah mu ma ka ba mu
فأفضل خلق الله درا mafificin halittar allah baki ɗaya محمد shine annabi muhammadu وأكرمهم نفسا shine mafi girman surai وسهرا da kuma wato sarakuta ya fi kowa iya sarakuta ومحتدا da kuma asali shi ya fi kowa kyakkyawan asali Eh, shi ya fi kuma kowa kyan rai ruhinsa na ban yake da na kowa special ne a yi sarakuta kuma mai kyau mai daɗi wace rai yake daɗi babu irin ta manzon Allah nisa na ka gamu da sarki mutumin kirki to ka ji daɗinsa ka aura ko ka auren masa ka yaba da annabi yake koyi kuma ɗan kaɗan haka ya iya yi Eh, na'am وأحسنهم خلقا shine mafi kyan su halitta da وخلقا kuma ɗabi'a ومنطقا ya fi kowa a halittar Allah daɗin furici وأكرمهم قوما shine mafi girman su jama'u وأندا mafi girman halittar Allah duka baiwa وأزودا kuma mafi dai baiwa ga halittar Allah duka shine annabi Muhammadu
وأظهر خلق الله جسما shine mafi tsarkin jiki ga halittar Allah duka ya fi kowa tsafta da kamshi da ƙarshi da hasken jiki ta tas أمم.
sai manzon Allah وملبسا mafi halittar Allah kowa kyan abin ɗaurawa وأطيبهم حيا shine mafi tsarkinsu a raye وميتا da a kwance وأبيدا shine mafi fa'idantuwar halitta ya fi kowa fa'ida kasan ana cewa kowa da fa'idarsa kowa da ranarsa ko to annabi ya fi kowa fa'ida a halittar Allah kuma kowa ya san haka ta kowane bangare annabi ya fi kowa fa'ida kowane irin fat ka ɗauko a rayuwa to annabi ne jagoran nan shine likitan gun na'am
وأرحم في الدنيا shine mafi jin kai a duniya ya fi kowa jin kai da tausayin halittar Allah a duniya والأخرى da lahira ma ya fi kowa jin kai da tausayin bayi وإنه hakika shi شفيع الورى annabi muhammadu mai ceton talikai ne kaji tausayin na lahira والكل للخوف أرعد kowa da kowa na halitta a ranar alkiyama saboda tsananin tsabar tsoro kowa yana ta makyarkyata kowa yana haka haka saboda fargaba shi sa aka ce mai rai subhan ƙara annabi da rai آه.
duk isar mai isa haka yake sai dai kawai kebantaccen nan na manzon صلى الله Allah Allah ka samu na cikin su آمين فكل بريء قال نفسي kowanne kubatacce ne kuma amma duk da haka yana cewa nafsi nafsi
وأمتي يقول shi ko annabinmu yana cewa ummati ummati مم.
ba komai tsakaninsu da Allah Mhm.
ويدنو حامدا yana kusantowa ga Allah yana mai yin yabo ومحمدا shi kuma yana abin yabo ya tsinke da kirari ga Allah Allah ma ya tsinke da yi ma kirari hamidan muhammadan na'am alkiyama
وأين خليل الله a wannan rana ina halilullahi yake ibrahimu أين كليمه ina abokin maganar Allah shine Musa حبيبي حبيب الله معطي الورى shi ko habibi masoyina a rannan shine habibullahi mudillwar jadan مم.
shine mai ba talikai baki ɗaya su kyauta kowa sai ya karba kuma kowa ma ya karba a duniya a lahira ma kowa sai ya karbi kyauta daga manzo Allah وأين صفي الله ina tsarkakakken Allah والروح روحه wanda yake ruhin Allah ne kuma shi ruhi ne shine Isa وأفضل طه الهاشمي تجمدا mafificin su baki ɗaya shine ɗaha ba a shiman dangi wannan da Ubangiji Allah ya lullube shi da faralarsa وأدعوك خير الرسل ina kirayinka ya mafificin manzanni سيد خلقه ya shugaban halittar Allah عليك صلاة الله salatin Allah ita ba ta gare ka مم. أفضل من هدى kai ne mafificin wanda duk ya shiryatar duk wani wanda ya shiryar to annabi shine mafificinsa
صلاة وتسليم salati da taslimi na Allah عليك tabbata gare ka يقودان للهدى su ko salatin nan da taslimin nan suna jawo jagorancin mai zuwa shari'a shari'a kuma ta annabi Muhammadu عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ثم سلامه sannan gaisuwarsa أحبك شخصا ina son ka shahsan shahsiyar ka ina so الله أكبر ya rasulallah na'am قبل أن تبذل الندى tun ma gabanin baka bayar da baiwa ba ba ni tuntuni kawai kai shakhsiya muhammadiya
بك وله وحنا a kaula wani lokacin قد أرقت لذكره hakika na rasa bacci da sababin ambatan manza Allah وقد نام جاراتي magota na ko hakika sun yi bacci وحبي توقدا soyayya tawa ta manzon Allah tana ta ruruwa a cikin zuciyata ba ni ba bacci sai bala nake ji ta soye wutar soyayyen manzon Allah أسامره ina ليلي hira da annabi Muhammadu dare na وقد هال دونه مهامه أب- kokar ala Mm.
nuna ya rarrabe koma bayansa tsakanina da shi mahamiha jejijjika Mm.
fadfadan ko maha fili sarari
أطوي فدفدا saboda haka nannaɗe min jeji ثم فدفدا sannan wani jejin din naɗe min ya rasu ya kuma naɗe sai ya zama ga ni ga ka sallallahu alaihi wasallama